بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin juma'a wanda yau ya yi daidai ga biyar ko kuma goma ga watan biyar ɗin musulunci watan jima'a da nil'ula yau hijira na da shekara 445 daidai da 24 ga watan 11 miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu darul qur'an wanda ke daura da gidan sanata muhammad dan juma goje a wannan unguwa ta mutu fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiya a wannan yini mai albarka kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba mana sura mai namba ta goma sha biyu a jeren giyar surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta shine suratu yusuf alaihi salam karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta talatin da biyu yau za mu tashi aya mai namba ta talatin da uku a wannan sura mai albarka suratu yusuf alaihi salam shine fadin Allah ta'ala da yake cewa qala rabbi sijnu habbu ilayya na
bismillahir rahmanir rahim qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين a makon da ya gabata mun ji yadda imratul aziz ta haɗa hila domin ta kubuta daga zargin da waɗannan mata da suke cewa imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi ta tara mata masu wannan gutsurutsumar maganar a gari ta tanadar musu da abun zama da abun da za a yanka shi da wuka da wukaken kuma ta ce yusuf alaihi salam ukurji ilaihin nan ka fito zuwa gare su falamma ra'ainahu akbarnahu lokacin da saka annabi yusuf suka girmama shi girmamawa ta zuci da baki wa qatta'na aydiyahunna har ma suke yayyanki hannuwansu saboda kwarjinin kyau na annabi yusuf alaihi salam wa qulna hasha lillahi ma hada bashar suke cewa hasha lillahi ay ma'adallah ko a'udhu billah wannan ai ba dan adam bane in hadha illa malakun karim wannan ai mala'ika ne babba ma daga cikin mala'iku din sai a ita imra'atul aziz take cewa fazali kunnal ladhi lumtunna nifi wannan shine wanda kuke zargina akan sa kuna zargina akan cewa imra'atul aziz turawidu fataha daha nafsi kuna zargina akan sa to wannan shine lumtunna nifi wala qad rawattu an nafsihi fasta'sama hakika ni na neme shi da kaina in jita kuma ne magarkuwa da tsaro daga Allah har in bai aikata abin da nake ba shi umarni ba tabbas zai yi zaman kurku kuma zai zama ɗaya daga cikin kaskantattun mutane wannan shine darasinmu na ƙarshe a makon da ya gabata saboda za mu ɗora da annabi yusuf alaihi salam ya ji wannan ya ji al'amarin ya tashi ma daga gidan ya bazu gari da in iya tsoro na mace guda ɗaya ce take kai masa hari to yanzu mataye ne da yawa da ba su da iyaka kowace ta ga yusuf alaihi salam kuma sonsa ya ɗarsu a zuciyarta kuma tana nan tana kida da mahila akan cewa sai ta cimma burinta a kansa ya ga wannan babu shakka faɗan iya nema ya fi ƙarfinsa ga kuma shaidan iya ta injiza su iya iya zuga su to da yake annabawa suna tafiya cikin hasken Allah ne duk inda rintsi da ƙura yake Allah ba zai bar annabi ya je gun ba sai Allah ta'ala ya bashi tsaro da kariya ya mai ilhama akan ya roki Allah a ji a sake shi ya buya su daina maganinsa ai sai suna ganinsa ma sannan wani abin zai tashi ai to sai roki Allah cewa rabbi sijin ahabbu ilayya ya Allah ina roƙonka kai dalilin da zan je kurkuku shine mafi soyuwa a gare ni kaga shi kurkukun da Annabi Yusuf ya je alaihi salam ba laifi yayi ba ba don laifi ya je kurkuku ba a yanzu za ka ji wani ya ji ya yi ta'asa ya yi mujirmanci an kashe kurkuku sai na cewa ai annabi yusuf ma ya je kurkuku to ba ta irin wani hanyar je ba ko ba gaskiya ba ne wani ya ji ya yi ta'asarsa ya yi abin na ɗinsa abin da ya ga dama an kama shi an kashe kurkuku amma sai ke fakewa da annabi yusuf ya je kurkuku to shi annabi yusuf roƙon allah ma ya yi rabbi sijinu ahabbu ilayya ya Allah ina roƙonka ka kaddara mun kurkuku ita ce tafi sauyuwa a gare ni mimma ya da'una ni ilai akan irin abin da su waɗannan mata suke kira na zuwa kansa akan su kirayi ne fasadi da su a'a ubangiji ƙwara kai sanadiyar na je kurkuku ya fi alkhairi gare ni ana fahimta sai malamai suka ce wa hazal kalam munaja li rabbi wannan magana da yusuf alaihi salam ya faɗa kamar munajati suke da ubangijinsa iya tattaunawa a zuciyarsa kuma iya ganawa da ubangijinsa a zuciya iya cewa Allah wannan wannan kura ta taso fa tayi yawa da ɗaya ce amma yin tafan mu gari gaba ɗaya kuma mace akan kidatta da mahilarta za ta iya halaka kanta ko ta halaka wanda take so ma a huta gaba ɗaya saboda ka Allah ina roƙonka ka kaddara min naji ko suke munajati da Allah da Annabi su alaihi salam ana ganewa alladhi huwa shahiduhu wanda Allah shine shaidar abin da ke faruwa fazahir annahu qala hadha alqawl fi nafsi malaman tafsiri sun ce magana ta zahiri annabi yusuf yayi wannan addu'a a karan kansa ne ba wai a baina jama'a yayi wannan addu'ar ba ana ganewa ko ita kuma irin wannan addu'a musamman idan bukata ce taka daga kai sai ubangiji to an fi so ka samu lokacin za ku gana da kai da ubangijin ba a san wani ji kamar ana ba mu labari cewa wani bawan Allah wai ko matsalarsa dubu ishirin ce ya tsaya ya sa Allah a yi sa ka a gaban alƙibla a gaba ya Allah Allah wannan kuɗin ne Allah dubu ashirin to sai wani sai ya zaro dubu ishirin din ya wace da Allah matsa da gun karka ja mana gosulo i gaba da Allah ga yansa lafi yi matsalar ta ta fita sake saboda haka ana so in dai matsala ce kai da ubangiji to kai munajati da shi ka gana daga kai da shi din to wannan an ce annabi yusuf da yake shi sai Allah ya faɗi wannan magana wa faddala sujunu ma fihi min al'alam ya zabi kurkuku bayan radadin da ke cikin kurkuku da takura wal shidda da matsi wa dhiqin nafs da takurar rai alama ya da'unahu ilayhi min al-istimta bil mar'a al-jamila an-nafisa akan yaje ji dadi ta hanyar haram da mace mai kyau mai asali mai dangi ya gujiya wancan jin dadin domin kare fadawa aikin haram har ma ya nemi ya fada kurkuku ya zauna duk da kuncin da ke gidan kurkuku domin ya tsira da mutuncinsa da addininsa walakin kariha li fi'lil haram yusuf alaihi salam ya kyamaci aikata wancan aiki na haram har ma yake cewa wa illa tasrif anni kaidahunna ya Allah in har baka ainihin gusar da ni daga kaidin mata ba kaga annabin Allah iya roƙon Allah ya tsare shi ya kautar da shi game da makida irin ta yamaci Allah har in baka kautar da ni ba ka raba ni da wannan makida tasu asbu ilaihinna ai amilu amilu ilaihinna umilu ko amilu ilaihinna Allah zan karkata zuwa gare su nima inji annabi Yusuf alaihi salam in har baka tsiratar da ni ba ka samun katangar karfe ni da su to akwai yiwuwar asbu ilaihinna ai amilu ilaihinna akwai yiwuwar nima zan karkata zuwa gare su idan na karkata zuwa gare su wa akun minal jahili kuma zan zamto cikin mutane wanda ba su da ilimi fal jahilu huna muqabalatul hilm jahilci anan ba iya danganawa kansa jahilci na rahin sani bane iya jingina wa kansa cewa zai gaza haƙuri ko ba gaskiya ba zai gaza yin haƙuri juriyar za ta ƙare to shi ne fassara a adamul hilma a nan biljihal rashin juriyar haƙurin da ba zai iya afkawa zuwa ga matan ba ya fassara shi da aljihal ana ana ganewa sai ya roƙi Allah ta'ala cewa ya kashi kurkuku domin in bai gusar da shi daga makircinsu ba akwai yiwuwar zai aikata aiki irin aikin da marasa haƙuri suke aikatawa a wannan malamai suke cewa dukkan wani mazinaci to za a yi kiransa jahili inda har ya mai da zina sana'arsa kuma ya ji wa'azi ya iya tuba har ma ya bayyana a cikin mutane wani mazinaci ne to a shari'a an kace mai jahili ba kai laifi ba dan domin nassin qur'ani yace duk mai afkawa 'ya'ya mata ta hanyar da bata dace ba to zai zama jahili akwai minar jahili ya Allah idan nayi haka zan faɗa cikin mutane wanda ba su da ilimi ko suna da gajen haƙuri ko abin da ya kama da wannan na ma'ayata
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم wannan suna ce mata fa'ud ta'aqib ma'ana annabi yusuf iya rufe bakinsa daga roƙon Allah sai Allah ya amsa masa wannan kuma adatan ne bainallahi wa anbiya'ihi al'adar Allah ce da annabawansa ku duba cikin suratul anbiya tunda kan annabi annabi Yunus alaihi salam da ainihin annabi Nuhu annabi Lut alaihi salam dukansu suna gama roƙon Allah sai fassa jamna lahu fassa jamna lahu annabi zakariya ma fassa jamna lahu to wannan suna ce mata fa'u fa'u ta'qib amma ilimin nahwa ana ce mata fa'u sababiyya an gane ko amsa addu'ar sanadiyar roƙon da yi wa Allah na kuma fa'u ta aƙifa mai bibiyar magana iya gama maganarsa sai amsa wata biyu baya to annabi yusuf alaihi salam iya rufe bakinsa Allah ce fassa jabna lahu ko kuma fassa jaba lahu sai ubangiji ya amsa masa ya amsa masa roƙonsa cewa ya zaɓa kurkuku sai Allah ya zaɓa masa kurkuku kuma fasarafa anhu kai da hunna sai Allah ta'ala ya gusar da shi ya karkatar da shi daga kaidi irin na 'ya'ya mata ana ganewa wasarafa anhu kai da hunna wa kazalika hakanan bi an bi an sabbatahu ala isma sai Allah ta'ala ya tabbatar da annabi Yusuf kan tsaro daga Allah falam yakda likaidiha bi rudu da makidar ita waccan matar sarkin ba wala likaidi khalaiha kun bi rudu da kaidin waɗancan mata na gari da aka tara su a gidan sarki ba innahu shi Allah huwa as-sami' Allah shine maji roƙon bayinsa duk inda kake ka roƙi Allah Allah zai ji ka ana ganewa karka mai da kanka baya agun Allah duk abin da ya taso ma samu lokacin da ya dace ka faɗa wa Allah duk inda kake Allah zai ji ka domin shi as-sami'u ne Allah mai ji ne jin da baka jingina shi da kowane irin ji ko jin da baka kwatanta shi da kowane irin ji ana ganewa as-sami' Allah shine mai ji ismul fa'il al-alim kuma Allah masani ne mutumin da yake karkashin ƙasa ma zo riƙe Allah ya amsa masa halittu da suke karkashin ƙasa da Allah ne kadai ya san su to kuma Allah ne yake jin abin da suke faɗa masa ke amsa musu to saboda ka karka mai da kanka baya agun Allah domin shi Allah as-sami'u ne fasamu musta'min fi fi ijabatil maqlub kuma Allah jinsa iya ji domin ya amsa wa masu bukata bukatarsu summa ko kuma as-sami'ul alim sannan Allah ta'ala mai ji ne ko masani ne duk inda kake kake roƙon Allah Allah ta'ala ya sani kuma ya yi ma alƙawarin amsawa ana ganewa domin ƙwar'ani ya ce wa iza sa'alaka ibadi a nifa inni ba. idan bayina sun tambaye ka game da ni ka ce ni ina kusa da su ujibu da'awata da'i za da ina amsa a kiran mai kira lokacin da ya kira ni duk lokacin da ka kira Allah ka cika sharɗan addu'a Allah zai amsa na'am ayatu gaba ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين الله يقول ثم بدا له sannan abu ya bayyana gare su su kabinan na al'aziz ke tunda kowa matarsa ta koma gida sai maganar yusuf take masa an gane ku ya je ya da daga fada ko ya je ce bane ko ya je gona kawai ko ina kowane gida kawai magana yusuf ta kaure a wannan garin a wannan ƙasa ko ina to su mutanen garin he suka yi gangan ko suka zo suka samu sarki suka ce to ranka daga abin da yake faruwa matarka ta yi gayya zuwa gidanka ta gayyaci matanmu amma wannan gayya ta zai mana a sababi duk abin da mutum zai faɗa matarsa ba za ta ji ba ita dai yusuf ita dai yusuf kuma suke ta aika wa kowace ta aika masa goron gayyata ya zo gidanta suna neman sa kowa ta aika tana so ya zo gidansa suna neman sa ana fahimta to kuma Allah ta'ala cikin hikimarsa ya bawa annabi Yusuf ya isma kariya da ba zai taba aikata wannan mummunan aikin ba da su waɗannan mutanen gari sun mabadalahu abu da ya bayyana gare su min ba'di ma ra'awul ayat bayan sun ga ayoyi a fili ayan farko ita matar ta ce wala qadara wattu an nafsihi ni ce na neme shi a karan kansa dama an ce al-iqrar aula min shuhud shi mutum ya faɗi ya yi laifi to ya fi a kafa mai shaidu ko da guda dubu ne al'ikirar aula mina shuhud kaga ita ta faɗa da bakinta kaga wannan wankiya ce da Allah ya wa annabi su alaihi salam abu na biyu kuma su waɗannan matan da suka zo aka gayyato kowace ta yi yanki hannunta ka ɗaula aidi sun yayyanki hannu kowace mata ta je gidanta da rauni a hannunta ta yanki hannu ai ba a ce shi ya kama ya yanki wa wannan ya yanki wa wannan ya yanki wa wannan kowace da kanta ta yanki wa kanta kaga shi ma wannan wata dalili ne da Allah ya kubutar da Annabi su alaihi salam wannan sune al-ayat din sun mabadalahu min ba'd ma ra'aw al-ayat bayan sun ga wannan ayoyin da wannan dalilan da Allah yake nuna bara'at Yusuf kubutar Annabi Yusuf alaihi salam to sai hankalin su ya kwanta da hankalin su ya kwanta cewa ba laifin sa bane shi ma ingizahi suke yi to kuma sai Allah ya ƙara kwantar musu da hankali sai aka ce Annabi Yusuf alaihi salam zai tafi gidan kurkuku ya zauna bayan shedu da gaskiya ta bayyana gare su kuma la yusjunan na'u hatta hin annabi yusuf zai zauna gidan kurkuku a zuwa dan wani lokaci malamai suka ce hin din nan wasu daga cikin malamai suka ce zai zauna har tanqati a maqalatun nas inji ababin raba yace zai zauna a kurkuku hin din shine har lokacin da mutane za su daina wannan maganar kuma har amanta wannan idan aka yi ta surutu za a gaji a daina ku to har a daina haka a ɗauko wani faifan a sake sawa kuma to shi ne hattahin wa'ansu daga cikin malamai tafsiri suka ce hattahin din nan kamar imamul kalbi a cikin fassar sai ke shakamsu su ne shi ne zai je ya zauna tsawon shekara biyar a kurku ikirima ya ce zai zauna saba'a sini shi ne hattahin din wannan ijtihadi na malamin tafsiri to annabi yusuf alaihi salam dai Allah ya ce zai je zauna kurku hatta hin hidin suna ne da ba wani ba shi da abin nan ka'idar lokacin sun ce daga shekara ɗaya zai iya kaiwa shekara goma ana fahimta amma lokaci ne ba mai tsayi ainin ba to zai zauna kurku hatta hin har ɗan wani lokacin da Allah ta'ala ya kaddara masa na'am daga nan ba ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين to annabi su alaihi salamu gashi a kuro har ya shigo an gane ko wa da kala ma'ahu kuma shi annabi su alaihi salamu mai shiga kurku tare da shi akwai fatayan akwai wa'ansu gulaman wa'ansu matasa guda biyu matasa guda biyun nan yan aikin shi sarkin ne an gane ko amma tun kafin ƙadiyar yusuf alaihi salam ta faru ne abin da ya faru kamar yadda ibn ashu ya kawo cikin tafsirinsa yake cewa an haɗa baki da su domin a sawa sarki guba a abincinsa ya ce mutu aka zo aka samu mai bashi abinci da mai shayar da shi abin sha aka yi kwangila da su za a ba su kuɗi mai yawan gaske akan sa karɓi guba so sanya abincin da sarki zai ci domin ya ci ya mutu ba wake mai sha'awar kujerar ne ko mai sha'awar kujerar ne yake so ya masa wani to da aka addu'a sarki ta ci sai ɗaya ya tsorata bai yi ba shi a saƙi wanda yake shayar da sarki abin sha bayan an yi kwangilarsa an ba shi kuɗi mai yawa sai ya tsorata ya sa gubar abin sha sarki shi kuma wancan mai biyawa sarki abinci sai ya karɓi kwangilar kuma ya sa guba abincin da sarki mai bashi abinci ya zo ya bashi sai shi mai bashi ruwan ya ce kada ka ci wannan abincin akwai guba ce shi ma mai bashi abincin da mai ba wa sarki abin sha ya bashi abin sha sai ce kada ka sha akwai guba a ciki duka wannan kalamai guda bai sun yi ga kunnen sarki he sarki to ya dakata sai ce to kai mai shayar da ni abin sha fara sha dama al'adar sarki duk wanda ya kama mai abinci sai ya fara ce ko ya ci sanai sha sai ce kai sha shi mai shayar da shi abin sha da yake bai sa koi ba kansa tsaye sha iya sha ba abin da ya same shi shi kuma wancan wanda ya kawo mai abinci aka ce ya ci abinci sai ce ba zai ci ba aka yi aka yi ya ci abincin ya ce ba zai ci ba sai aka kira wani kare sai aka iya ba abincin aka ba shi kare iya ci ya mutu iya ci ya mutu to da sarki ya ga haka sai ce da kai mai gaskiyar da kai mara gaskiyar da aka yi kurkuku gaba daya a tauna tsakuwa ko don aya ta tsorata gaba ɗaya sai ce a kai sa kulle sa guru to an kai sa an kulle su akan wannan wannan qadiya sai kuma ga annabi yusuf alaihi salam ya je da annabi yusuf ya je sijin alaihi salam sai ainihin mutanen kurkukun suke ta kaiwa yusuf ziyara inda yake ake ta yada labarai a kurku cewa wani mutumin kirki ya zo wani bawan allah mutumin kirki mai kaza har ma fassara mabarki yake to sai waɗannan masu laifi wanda suke wa laifi guda biyu sarki wanda suke wa sarki laifi su biyun nan ya suka haɗa baki suka ce to za su je za su gwada shi za su kirkiri magana wanda ba haka take ba su ce sun yi mafarki ana ganewa su ce sun yi mafarki kuma alhali ba mafarkin suka yi ba alhali ba mafarkin suka yi ba ana fahimta haka abdullahi dan mas'ud ya ce ya ce ba wani mafarki komai suka yi ba suka ce sun yi haka domin su gwada shi su ga abin da ake faɗa kansa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ɗaya daga cikinsu sai ya ce inni arani a asiru kamra yusuf mun zo da wa'ansu mafarki dama kuma ya garsu cikin damuwa haka sai ce a kira wasu me yake gare kuka damu ya suke cewa kaji kaji kaji abin da ya faru amma mun yi mafarki muna saka fasara ma ɗayan sai ya ce a mafarki na na gani inni arani a asiru kamra na gani ina tatsan kamr kamr anan al'inab ake ne ba giya ake ne ba domin samaitul inaba kamar suna cewa inabi kamar a lokacin ina na gani ina tatso inabi ina bewa sarki a gane ko haka ɗayan ya ce wa ƙalal akhar ɗayan kuma sai ya ce inni ara ahamilu fauka ra'asi kubza yusuf alaihi salam na yi mafarki na ga akwai gurasa kaina na ɗauko gurasa a kaina kuma ta akulu tairumin tsuntsaye sun zo tana kaina suna tsatsaga a kaina mafarkin da muka yi nabbi ina bi tawili ai akbirna bi ta'biri muna so ka bamu labari ya wannan fasar mafarkin take inna naraka minal muhsini yusuf tabbas mun muna ganin ka kai kana cikin masu kyautatawa to imam sa'adi a tafsirin sa yake cewa kyautatawar da suka ce yusuf sun ganshi alama su iya cikin masu kyautatawa an ce duk lokacin da wani bashi da lafiya to yusuf alaihi salam zai tahi je gano shi a kuma in wani iya da bukata kuma iya da abin da zai warkar mai da bukatar yusuf zai iya bashi abin bukatar sai bukatarsa ya zamto mutumin kirki wanda duk wani dan gidan kurkukun nan labarin yusuf yake kirkinsa da alkhairinsa da mutuncinsa da kyakkyawan halinsa har wani yake tambayarsa kai daga ina kake sai ce ai ni babana annabi yaqub ne kakana annabi ishaq ne kakan babana annabi ibrahim ne yace lalle ba gado a banza ba za ka yi an ce dabba menene barewa ba ta gudu ko dan sai su ba zai yi ba a yasa suke cewa al-irqu da sas ita jijiya mai bibiya ce yasa ake so ka hada alakar aurenka ko abotarka da mutumin kirki ka hada alakar aurenka da abotarka da mutumin kirki domin tana tasiri tana tasiri karka yadda da kyalkyalkyal ɗin gari haka ka yi ƙoƙarin sanin me dalili mafi girma da kake so ka haɗa alaƙar ka da wani musamman alaƙar auratayya don domin akwai yiwuwar ɗan kai gado kakan ɓangaren matar ka da biyar wala sai gado shi al'irku da sos in ga kullum iya kokarin zama ya harde dowar kafa daya ka dai ba maki kakar matar ya taba yin galadima ko wani ko wani mai rawa wani mai rawa haka haka ne al'irku da sas in ga kuma kullum littafi ne gaban ki to ba maki kakan kakan sa malami ne ya ga misali saboda ka jijiya tana bibiya yasa kirkin tun daga annabi ibrahim alaihi salam shine annabi yusuf ya gado shi ana fahimta ya ce to ni gashi gashi gashi suka ce kuma tabbas muna ganin kai mai kyautatawa ne al-ilm al-ihsan suka ce al-ilm aw al-id'amu ta'am aw aw al-qada'u al-hajat duk iya cikin al-ihsan to malamai suna cewa wannan kuma shimfiɗa ce daga Allah yake yi wa Yusuf domin zai da'awa duk wanda zai yi da'awa to akwai abubuwa da ya kamata ya tattali kansa a kansu don domin ƙalubalen ba iya zatinsa ba ne kawai zai harari da awarsa ana fahimta annabi yusuf kafin ya ce allah ya ce annabi ya ce sai da halinsa na kwarai ya fara zuwa gun mutane shi mai gaskiya ne shi mai kyautatawa ne yi ba da girman kai shi ba kaza ba ne sai da wannan ya fara zuwa zukatar mutane kaga nan gaba ko da ya zo ya ce allah ya ce ba za a gare da shi ba kuma za a karbi magana amma da a ce mummunan halinsu ya fara shiga jama'a to duk abin da ya faɗa na sako ba za a karbe shi ba wannan hikima ce yasa du'at yana da kyau su san wannan a matsayin ka na da'i wanda Allah ya kadara zaka samu mutane a gaba ka faɗa musu Allah ya ce annabi ya ce to dole ka sai kai taka tsantsan da wannan rayuwa akwai abu halal ne ma amma wala za ka iya kauce masa ba za ka yi ba domin tsare mutuncin da'awa yanzu misali ka sai rake a sassaƙe mace ka zauna a ƙofar gidanka ka samu kujera ka kafa ka zauna kana fasda kana sha ka yi laifi a tambayar ku nake ba ka yi laifi ba to amma yanzu limamin ka na juma'a ka gan shi a ƙofar gida a zauna a kan kujera ya kwaɓe hula iya ta fasgar rake da Allah ka ce da Allah ga limamin ce ko ba ka za ka ce ba amma in gama garin yayi ba abin da yi ba laifi ba da wannan yasa suke cewa hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin idan mutum iya kusa ga Allah idan yayi aiki mai kyau ma in kyan bai kai ya kawo ba ya zama laifi a gonsa ana fahimta na sha buga wannan misalin a wajajen da'awa daban-daban akwai wani malamin mu yake cewa wata rana da daddare ya je kan ATM zai fidda wasu yancin zai ce fare da daddare ne ma ba da ya je ga layi haka sai cewa yake bi aka cewa da daddare sai iya iya gini can wani ya kyallo ya gan shi akar muka lauda ba kuna zuwa nan gun kuma ATM ne ba yace nan din mulefi ake ko wani abu ake yace kudi na zo dauka ba kudi na ne ba kofar gidan wani ka ganni ba dauka ne zan je da yace bane ne je gidana ba wani abu ne ba wai zuwa cire kudi ba amma da yake malami ne zai zama laifi a gonsa saboda ka shi mai da'awa iya da wannan kalubala dole wani abun kasan halal ne wallahi sai kai ta kazan da shi domin wani da'awar zai kalla ya zage ta gaba daya akan kai kuma kai ne ka jawo mata shi yasa annabi Yusuf ya mai da kansa mutumin kirki a kurkuku ba wanda zai faɗa aibinsa domin iya so ya yi dashe akwai akwai abin da yake so ya faɗa a gaba yasa ya shimfiɗa kyakkyawan hali tun daga tun daga farko yasa duk wanda yake so ya bi wannan hanya sai ya guji girman kai kar kana ɗalibin ilimi ko malami ana cewa wani mai girman kai ne bai yi ba duk abin da ka faɗa mutane wala ba saurare ka ba ko maimakon ka tara mutane ba za su za yi ko a cewa na mahasadi ne ko a cewa na makaryaci ne ko a cewa na mai cin amana ne in dai abun ya bayyana a matsayin ka ne mai dace da koran mutane zaka amma a shede ka da hakuri a shede ka da tawazi'u a shede ka da kau da kai a shede ka da yafiya da afuwa to wannan da'awar kake tallatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mutanen da suka musulunta dalilar kyakkyawan halinsa sun fi wanda suka musulunta dalilar Qur'ani da wahayi yawa kyakkyawan halinsa na yafiya da afuwa da musamaha da taimako da bayarwa wannan halayyar jama'a da yawa mazan Allah ya jawo su wannan hanyar ana fahimta yasa suka ce inna naraka minal muhsini babu shakka kai Yusuf wallahi mun ganka kai mutumin kirki ne tun kafin ya ce shi annabi ne mun ganka a ɗabi'arka da tsarinka da matafiyarka kai mutumin kirki ne daga nan mai faru قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي na'am إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون annabi yusuf alaihi salam ya kwantar da hankalin inda wannan ne abin da kuka gani a mafarki kwantar da hankalin ku za ku ji bayani sai ce la ya'ti kuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'atukuma bi tawilhi qabla an yatiyakum yace babu wani abu da zai zo muku na abinci turzaqanihi wanda za a muku arzikin sau gani a mafarki kuna ci ko kuna sha an gane ku shine in turzaqanihi ko wata fasara aka ce a la kuma ta'amun fi manzilikum turzakanihi fasara biyu shi ana suka ce yace ko dai duk abin da kuka gani a mafarki kun ci na abinci ko abin sha zan zo muku da zan zo muku da bayanin sa haka nan kuma duk abin da aka kawo muku daga gida ma kuka ci kuka sha kuka tambaye ni to sai na ba ku labarin sa ana fahimta kaga nan ya gado wata mu'jiza irin ta Annabi Isa alaihi salam ko annabi isa ya gano wata mu'ujiza irin ta annabi yusuf alaihi salam duk abin da kuka ci in dai kun ci abincin iya cikin ku to zan ba ku labari me kace me kace domin annabi isa Allah ta'ala yana cewa wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin ورسولا إلى بني إسرائيل أني جئت قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة إن أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وأحيي الموتى بإذني وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين zuwa fizai sun san wannan wannan da wannan da dan uwansa a gaba can suna da kama da juna ne idan kana nan hankalin ka iya tafiya can ba da in ma banda sa'aran ma din wanda sun goge abin zai yi wahala wa rasulan ila bani isra'il shi annabi isa alayhi salam manzo ne daga banu isra'il gani anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum yace ni nazo muku da aya daga ubangiji ani akhluqu lakum min at-tayri min at-tini ka hayati at-tayri bi izni ni ina ina kwaba tabo na nayi kamar tsuntsu fatakuna tayran bi iznillah sai ya zama tsuntsu da izinin Allah annabi Isa idan ya samu tabo yayi kamar uh, kaza ko zabuwa ko waye ko ya zama haka amma da izinin Allah ko wa uhwil mauta bi iznillah haka ne ko ina raye matacci da izinin Allah annabi Isa na wa ubrul akago wa tubrul akamaha wal abras bi izni ina warkar da makaho yini al akmaha wal abras da kuturu annabi Isa idan ya makaho ya shafi idan makaho sai zama iya gani idan ya shafi kuturu sai in ya tsinsu dawo nan take kuma Allah ya biya annabi Isa wannan mu'jiza domin a lokacin annabi isa likitanci shine abin sha'awa a lokacin in aka ce akwai ƙwararren likita a unguwa ko a gari to wannan unguwa ta zama abin sha'awa to sai allah ya biyo annabi isa mu'jiza kamar tasu amma ba tasu bace duk likita duk irin ƙwarewarsa da abin da ya karanta na ilimin likitanci ba zai shafi idan makaho ya iya gari ba bai isa ba wallahi ba ba shi wannan damar kuma ba zai shafi hannun kutu ya damo in yatsun sun dawo ba amma kuma yayi kama da likitancin ai to sai Allah ya biyo annabi Isa wannan an gane ku bayan nan kuma annabi Isa ke ta da mace ce mutum ya mutu ba an binne shi amma annabi sai ce qum bi iznillah sai ya tashi aga ana gane ku ko bayan nan wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadhakkaruna fi buyutikum annabi Isa sai ya baka labari abin da ka ci da safe wallahi ka karya da damame kara biyu ne ka sha kunu ka fito kuma aka ne ko kuma wallahi da safen nan karin ma dai haka haka sama sama kai shi ko kuma a kai mai hali ne ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza kuma haka ne eh ya ce mai ne yanzu kwarai da gaske ya ce mai mu'jiza ce bima ta'kulun kuma wa ma tadakkiruna fi buyutikum abinda ka boye a gidanka sai baka labari ai duk kukan da kake kana da buhun masara goma yanzu aka gida kuma haka ne wallahi akwai buhunan shinkafa akawun ɗinka na kaza na jaiz kaza ne na fasiban kaza ne a cikin haka ne domin wahayi ne yake aiki kine unabikum bima ta'kuluna wa tadakkiruna fi buyutikum to da sai ga annabi Yusuf iya haka sai suka ce kai wannan al'amari yayi kama da arrafi da wal kuhana wannan kamar tsafi kamar bokanci wa min aina laka hadha al-ilm aina ka samu wannan ilimi sai ce zalikum ma mimma allamani rabbi wannan ilimi ne daga Allah ya mun ba tsafi bane ba bokanci bane mu'jiza ce tafi gaban tsafi tafi gaban bokanci boka da matsafi ba yanda za a yi aikin da annabi ke bai isa ba wannan aiki ne ilimi ne daga Allah ilimi ne min ladunni daga Allah zuwa gare ni ya bani an fahimta shine hazal ilm mimma allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun ni kuma an fada muku na bar dukkan wa'ansu mutane wanda ba su da imani da Allah dukkan mutumin da mushriki ne ko boka ne to bai imani da Allah ba to bani ba shi wa hum bil akhirah kuma duk mutanen da suka kafircewa lahira bani ba su kaga ya fara wa'azi kenan an zo masa fassara mafarki amma ya fara ce musu shirka da kafirci shi baya hada hanya da su ana fahimta daga da mai faru wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaq wa yaqub ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يوسف عليه السلام ya shiga barje musu wattabatu millata abai ai ni wannan tsari da waganna akato irin tsarin addinin iyayena ne yasa malamai suka ce ba wanda zai bugi kirji ya ce abinda babansa ya addini hi zai kai tsaye sai annabi yusuf alaihi salam domin duk abinda annabi ya yi gaske ne ba ƙarya ba kokonto a kunsa to shi babansa annabi ne kakansa annabi ne kakan babansa annabi ne yasa ya bugi kirji ya ce shi tsarinsa irin tsarin iyayensa ne amma waye babansa annabi babu in ba shi din ba dukkan wanda kuma babansa ba annabi ba ne idan mahaifinsa ya zo da tsari in ya yi daidai da wahayi da nasi ya karɓa ya bi shi in ya saba wa nasi da wahayi sai yi ƙoƙarin gyara masa ko ya kauce wa wannan layi domin la da ta lima kalu ibn masu tilqali ba saban Allah cikin biyayya ga mahalicci sai ya ce wata batu millata abai ina bin irin tsarin addinin iyayena to sai faɗi iyayen nasa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub kaga anan suke cewa kaka iya ɗaukar matsayin uba aljaddu bi manzilatil ab ko aljaddatu bi manzilatil um wannan yaran masu gado sun san wannan idan ɗaya mutu ana ganewa idan kai jika ya mutu kuma jikan da ya mutu ubansa shi ma ya mutu ba uba sai kaka to haƙƙin uba na gado kaka zai ci wannan sudus ɗin da in ɗaya mutu za a baiwa ubansa ɗaya cikin shida na dukiyarsa in har uban ya mutu to kaka iya da rai sai kaka ya ce wani dukiya an fahimta haka nan uwa ita ma uwa idan ta mutu ta bar kakar wanda ta mutu ta bari in tsakanin ba uwa daga ɗa sai kaka to haƙƙin gadon uwa da ta mutu kakar ta za ta iya shi yasa laraba suka ce aljaddu bi manzilatul ab ko aljaddatu bi manzilatul um ana fahimta to kaga nan sai ce iyayensa amma har da kakansa a cikin wata ba tu milata abai ina bin hanyar iyayena sai ce ibrahim ka kakansa ne kakan babansa ne ma wa ishaq kakansa ne sannan kuma yazo kan baban nasa yazo kan babansa annabi yaqub alaihi salam wattabatu millata abai ibrahim wa ishaqa wa yaqub ma kana lana bi kamata gare mu ba an nushrika billahi min shay bi kamata a ce mu muna hada Allah da wani ba kaga fassarar mafarki ba aka zo masa amma yake wannan wa'azi kafin aje kan abin da aka tambaye shi sai fara shimfiɗa tauhidi ga iyayena ko bai dace a ce mu muna hada Allah da wani ba bai dace a ce mun shirka ba an gane ko zalika yace kaga wannan tauhidi ne ke kansa min fadlillahi alaina iya cikin fallar Allah da yayi mana mu zuriyar annabi yaqub da annabi ishaq da annabi ibrahim alaihi salam Allah ya mana arziki ya mana fallata tauhidi wa ala nas kuma haka nan Allah ya wa wa'ansu mutane baiwa da rike tauhidi amma walakin aksarun nas la yashkuru amma yawancin mutane humul kuffar sune kafirin la yashkuruna Allah ba sa godewa Allah fayashkuruna fayushrikuna kai sai zamta suna shirka sun masara'a bidu'a'ihima ila al-imani faqal sai ce wa'ansu daga cikin mutane ba sa godewa Allah sai zamta mushrikai to anan malamai suke cewa dukkan mushriki ashe ba mai godiyar Allah bane ana ganewa Allah ya halice ka daga babu alam nakhaluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun da Allah ne ma wannan Allah halicce ka daga babu hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkur ka kaddara yanzu wata sauna da ba su da aure Allah ya kaddara za su yi aure su haihu ƴaƴan su hayayyafa to yanzu ƴaƴan dan da mara aure zai haifa yana ina wanda ba shi da aure amma Allah ya kaddara zai haihu to dan iya ina Allah ya kaddara zai ji ga yana ina kaga mun shay'an mazkura abu ne wanda ba ba za ka gaishe ka ambace shi ba amma iya cikin ilimin Allah to dukkanmu mun zauna irin wannan ilimin Allah a lokacin da ba mahaifinmu ba kakanninmu amma Allah ya san za mu ta duniyar Allah ne ya san za ka zo ya tsara magun da za ka zo kuma babbar ni'ima sai Allah ya biyo da kai ta hanyar auratayya ka san mahaifin ka san mahaifiyarka wanda ba karamar ni'ima ba ce wa'ansu malamai suke cewa ko ba komai da mahaifanka suka ma suka sa ka zo duniya dalilin aure wala sun gama ma mutunci sun gama ma arziki a duniya a ce ba abin da suka ma sai wannan wallahi sun gama ma arziki da mutunci a duniya ana fahimta to haka Allah ta'ala ya kaddara a duk kuma wanda yake shirka to wannan duk ni'imar da Allah ya masa iya nuna bai gode wa Allah bane iya nuna Allah da ya ma da ya ma da ya ma ba gode masa ko malaman kimiyyar musulunci suna cewa nudufa daya dugwan ruwan halitta da zai fito daga cikin ɗalamiji yayi kokarin fadawa mahaifar mace. an ce a cikin wannan nudufa din dufa waqida an ce akwai halitta da Allah zai ta ɗan adam sama da miliyan biyu sama da miliyan biyu a wannan dukwan na inzalin ɗa namiji wanda zai higa cikin mahaifar mace a wannan miliyan biyun kai kaɗai Allah ya zaɓa da ka zo saitin mahaifa sai ya buɗe ma mahaifar zai kafa ɗaci yi ne faji Allah fi kararin maki sai ya sanya ɗan adam a wata ma'ajiya tabbatacciya wata ma'ajiya mai cike da aminci an ce tsaron da Allah ya biwa mahaifa duk jikin ɗan adam ba inda Allah ya bai tsoro kama wannan mahaifa an ce tun da ran da Allah ya kaddara ɗa zai shiga ciki iya shiga za ta kulle ba za ta ƙara buɗe ba yaran za ta yi ba abin da zai ƙara shiga ɗan ɗaya ne biyu ne mace ce namiji ne a wannan mahaifar za su rayu duk abin da Allah yake so zama a nan zai yi musu shine ƙararin maki kuma ka kaddara da Allah zai ƙara gaskata kansa da kansa mu gane matarka tana da juna biyu akalla ma ya kai wata tara za ta iya yi amma za ta kwanta ba za ta daina dan za ta yi tsugunno na biyan bukata ba za ta matsa dan za ta yi ruwan zafi ba zai hige sa'ile wa dan fata amma ba ruwan zafi za ta sha za ta ci yaji da awara da makulashe makulashe kasan mata masu ciki akwai kudayi su ci su ci amma sai Allah ya tsare dan abun ba zai same shi kaga kararin makin kenan kararin makin to haka Allah ya ma kuma lokacin da zaka fito Allah ta'ala yake cewa shine ya kaddara ka fito da yake cewa menene Allah yake cewa qutilal insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nudbatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara sannan mu ne muka hore mai hanyar da zai zo duniyar kana cikin ran da za a haife ka sai Allah ya sama ilhama ka dinga juyawa har kanka ya zo saitin mahaifar ka fito Allah ne ke ma wannan ba wani wanda zai ma wannan ba Allah ba to Allah duk da ya tattara ya ma wannan ya ma abin da ba za ka iya kirgawa ba amma yau sai a ce wai ka je wajen boka ko ka je wajen dan duba shine ce da yawan mutane ba sa gode wa Allah sai zamto mu shirke masu faɗa Allah da wani daga nan Yusuf alaihi salam ya ci gaba da kiran waɗannan mutane zuwa ga imani me ce musu يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها na'am ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه na'am ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون annabi yusuf alaihi salam yace ya sahiba yusjid ya ku abokaina ku duba yanda ya sauko da kansa annabi dan annabi jikan annabi amma yace waɗansu wanda ba ma ba, ba ma musulmai bane ba sai yace ya abokaina ku duba kalmar malam bai dau girman kai ya dora kansa ba sai sassauko da darajarsa yake nema ya haɗa kansa da su domin akwai saƙon da yake so ya samu sa zuciyarsu ya ku abokan zamana ya ku abokaina ai saki na yi sijin ya wanda Allah ya kaddara mana abota da zama gida ɗaya da ku a kuma sai yake cewa da su a arbabun a ta farko albul istifham ne kamar am hamzatul istifham ka kamar tambaya ce a arbabun bi tahqiqil hamzatai amma a ruwayar hafsu a ruwayar wasu annafi arbabun ne da da hamza ɗaya mai mai yamala aka karanta ko hamza ɗaya mai jiya kai arbabun mutafarriqun ko kuma arbabun mutafarriqun yanzu alloli mabambanta juna ko kuma ka ce alloli barkatai so ne arbabun mutafarriqun alloli da yawan da ba su da iyaka a ce wannan Allah wannan Allah wannan Allah wannan Allah khairun su ne suka fi alkhairi amillahul wahidul qahar ko Allah kwaya ɗaya wanda yake da rinjaye akan komai da barkatai da kwaya ɗaya wanne ne fi ne tambaye su yake yi kaga wata hikima ta mai wazi ke wata hikima ta mai da'awa ya ce a arbabun mutafariqun da alloli da yawa marasa iyaka su suka fi alkhairi ne ko kuma a Allah kwaya ɗaya mai rinjaye akan komai shi ya kamata ya zama ubangijinka ya ci gaba da ce musu mata abuduna min dunihi duk abin da ake bautawa koma bayan Allah gaske ba komai bane illa asma face sunaye kawai lata uzza manata duk sunaye ne asma yana tana da wata rana ana darasu to Allah raman da yake darasin bayana sai ya sa wani khalifansa sai wani a wani ya rubuto daidai wannan da ya zo mata abudu min dunihi illa asma'un sai ba don ma guda biyu ba ba ba fata guda biyu ba da ya zo sai ce gyara ba haka yake ba sai ce a'a shi haka yake ya ce ba haka yake ba ya ce da za ka ɗauko ƙor'ani dubu ka buɗe ba irin naka ba ne irin na wani ana gane ba yawa illa asma'an abinda kuke bautawa ko ba bayan Allah sunaye ne kawai sammaitumuha wanda ku ne kuka rada musu sunayen antum wa aba'ukum da ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wani dalili na bautawa gunki ba bai saukar da wani dalilin ba duk sunan da za a sa gunki ku kuka sa masa ba wahayin sunan aka yi ba sunan ma kuka sa masa kirkirar saukai su suka saukai an gane ko shine hujja wala burhan ba dalili na bautar gunki inil hukumu illa lillah annabi yusuf yace dukkan wani hukunci nazartarwa iya ga Allah wahada shi kadai amara Allah amara Allah ta abudu illa iya kuma shi ubangijin ya bani doka da umarni kar abauta kowa sai shi sai yake cewa zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye almustaqim ba wanda za a bauta sai Allah ka yadda Allah shine mai kaza da komai da komai to shine addini tsayayye wanda ake son mutane su tsayawa kansa walakin aktsaran nasi la ya'lamu amma da yawa daga cikin mutane ba su da wannan ilimi yasa hada Allah da wani sai suna kokarin jinkina wa Allah kishiya ko su hada shi da wani abin bauta wanda bai cancanta masa wannan ba kaga wannan ba duk wa'azi annabi su yake a kurkuku kuma an zo tambayarsa ne game da fassarar mafarki sai ya rikide ya kuma wa'azi ya jawo hankalinsu duka kuma sai a yanzu nan zai fassara musu mafarkin daga nan mai faru يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان
ya juya gare su ya ce ya sahi bayi ya sahi bayi sijin ya ku ƴan uwan zamana a kurkuku amma ahadu kuma amma ɗaya daga cikin ku wanda ya ce yayi mafarki ya ga iya shayar da sarki inabi to shikenan fa yakruju ba'da thalatha ayyam daga nan zuwa kwana uku zai fita fa yasi rabbahu khamra kuma zai ci gaba da aikinsa na shayar da sarki abin sha an gane ko shi na farko ga abin da zai yi nan da kwana uku za a fidda shi ya je ci gaba da aikinsa wa amal akhar amma ɗayan wanda ya ce ya yi farkin ya ga tsuntsaye suna cin gurasa kai shi fa ya kuruju ba da falas shi ma bayan kwana uku kwana uku za a fidda shi amma fa yuslabu za a tsire shi an gane ko fatakulu tsairumin idan an tsire shi ya mutu tsuntsaye za su suna tsatsagar kan suna cin kwakwalwarsa iska ce wallahi ƙarya miki wallahi dama gwada ka za mu yi dama ta ɗan masaudi ya ce ai ba babarkin suka yi ba sun zo domin su gwada shi ne suka ce a'a wallahi ba gaske ba ne musamman ma shi wannan da ya je zai sha azaba sai ce wallahi ba gaske ba ne yusuf wallahi ba gaske ba ne ni dama ƙarya miki dama mun ce mun zo mu gwada kai ana ganewa wallahi gwada ka za ne haza tawilin ruwaya kuma sai ce wannan shine fasara mafarkin ku fa qala ma ra'ayna shay'an suka ce wallahi ba mafarkin da muka yi dama mun zo mu ga daga nan ta kai malami ne kai malami ne mun zo mu kore ka ne an gane ko inna ma ana ana ra'ayna li yukbiraka kawai mun kirkira abin domin mu zo mu jarraba ka ra'ayan ar-ru'ya haqiqa fa qala sai ce a ai ya zama gaskiya ai wannan ai in ma ƙarya kuke Allah mai da yi gaskiya qodiya al-amr al'amari ya zartar da hukunci ai allazi fi tasabtiyan abinda kuka zo kuke neman fatawa Allah ya zartar haka ne haka ne magana ta kare kuma sai qala amru allazi tas'alani an abinda kuka tambaye ni tabbas abin zai faru gashi nan bayan kwana uku za a fidda kai kaje ka ci gaba da aikin ka kai kuma bayan kwana uku za a fidda kai kaje a tsire ka har ka bushe aka tsaye su da cin daman kanka kuma hakan ya faru hakan ya faru kuma ɗaya ka fidda shi ɗaya kuma ka je ka tsire shi daga nan me faru وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيتي للذي ظن أي أيكن ظن أنا بمعنى اليقين تكفي zana tana zo da ma'ana aliki annahu najin min huma sai ya faɗa wannan wanda ya tabbatar da za a fidda shi zai koma ya ci gaba da aikinsa wa huwa saqi shine mai sha da sarki abin sha sai ya ce uzkurni inda rabbik idan ka je ka mun gaisuwa a gun sarki to wannan kalmar da ya faɗa sai ta zama laifi domin shi annabi ne ai ba irin ka bane dan kai ka faɗa wannan ba laifi kai ba kana kurkuku ga wani dan fadar gwamna da Allah an kace kace mai girma gwamna ina gaishe shi kai laifi ai ba kai laifi ba to amma in annabi ne laifi me yasa iya da Allah zai ci a gaida wani ana fahimta matsayinsa da girmansa ya fi karfin ya tura a gaida wani yau wancan din kowa bai isa ba amma kai gama gari za ka iya yin wannan kamun kafa ne da Allah ku ce ina gaidawa ne ko ku ce ina tini duk ba kai laifi ba amma in annabi ne wannan to laifi shi ne dai ce udukurni inda rabbik idan ka fita ka je ka kai wa sarki abin sha da Allah ka isa min da gaisuwa ta gunsa in ji su alaihi salam an gane ko a inna fi sijni gulaman mahbusan zulman in ka je ka ce musu akwai wani yaro da aka tsare a kurku dan zalunci fa an sahu shaytanu dhikr rabbi shi wannan wanda ya fita sai shaytan ya mantar da shi bai ambaci tana yusuf ma da zuciyarsa kwata kwata Allah ya mantar da shi domin Allah zai nuna wa yusuf alaihi salam cewa shi fa shi ne ya fi da shi daga rijiya ba ba a ce aiwa wani tuni ba ba an gane ko shi ne ya kubutar daga shi daga sharrin matan nan bai ce aiwa wani tuni ba kuma sai yanzu iya kurku zai ce aiwa wani tuni aiwa wani tuni har ya manta da Allah kamar haka Allah yake so nuna masa da ya bada sakon gaisuwa gon sarki sai Allah ya mantar da dan aikin kawai ya manta ya manta sai Yusuf ya zauna fi sijni bi qasini bayan wannan ya fita sai ya zauna har tsawon shekara bakwai au tis'an ko shekara tara au maduna ashir bid'a suka ce kirge ne maduna ashir abinda bai kai goma ba daga ɗaya zuwa tara na cikin bid'a su ne to sai annabi yusuf wannan magana da ya faɗa sai Allah ya mantar da wannan dan sakon sai da yusuf shekara bakwai ko tara sannan sai wutar qadiyya ta faru sannan kuma sai ya tana cewa da yusuf ya zo a hadisi manzon Allah ya ce rahimallahu aki yusuf Allah ya ji kan dan uwana yusuf alaihi salam law lam yaqul uzkurni inda rabbi ba dan ya ce kai in ka je ka cewa sarki ina gaida shi ba malabi safi sijini sab'a ba'da khams da bai zauna a kurkuku ba shekara bakwai bayan shekara biyar din bayan ya shekara biyar ne sai ya ce a gaida sarki to wannan kalmar da ya faɗa sai manzo Allah ce ba dan ita ba da bai zauna tsawon shekara bakwai din ba wannan kalmar kaɗai ta jawo masa shekara bakwai a fahimta ai allati makasa hafi sijin wanda yusuf ya zauna cikin kurku tsohon shekara bakwai bayan farsa wacce karba kabal an ya kula uzukurni kafin ya ce uzukurni din fajamu'u fajamu'u maksihi zaman da annabi yusuf gaba ɗaya cikin kurkuku shine isna ashar sa shekara goma sha ga shekara biyar kafin ya ce a gaida sarki kuma ga shekara bakwai wanda Allah kamar ya mai haka yi domin me yasa ya ce a gaida wani domin Allah yana da kishi inna Allah yughab haka maza Allah yace Allah mai kishi ne Allah iya kishin ya ga mumini ya aikata saban sa baya su da su kuma annaba dama ba kamar sauran mutane suke ba malik ya cewa iza jaa iz iza jaa al-ajl tahayyi as-sabr idan lokaci ya zo sai Allah ya kawo sababi haka nan idan arzikin ka ya zo sai Allah ya kama sababi sai ka je ziyara garin wasu kakannin ka ana sai da soko irin abin nan da ake cirwa a ƙauyuka ko idan ka siya ka ajiye shi in Allah ya arzikin ka ne sai ka ji ya lallaka kuɗin ka sai ko kuma a kai wata tafiya ga wani abu ka siyo ko kuma aka ci karo da wani abu ya zama arzikin ka shine iza ji al adl tahayyi asab to yanzu lokaci yayi Allah zai fidda Yusuf to sai wani abu ya faru lima jana kuruj Yusuf lokacin da fitowar Yusuf ta kusa wa arada Allah ikhrajahu min as-sijn kuma Allah ya so ya fidda shi daga kurkukun ra'al malik al-misr al-akbar ruwayan ajiba sai sarkin misra yayi mafarki mafarki mai bada al-ajabi halatahu faqassaha ala mu'bir ruqya baina biladi sai ce duka tattara masa a tattara masa masana fasara mafarki ya fasara masa wannan mafarki su fasara masa wannan mafarki duka sai zuwa gaza abinda zai faru na abinda sarki ya gani da abin da ya nemi fatawa da kuma tunawar da wancan na aikin yayi dole za mu bari sai mako mai zuwa insha Allah sai mu tashi daga wannan magana abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da ne kuskure ko tutubin harshe Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu to binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu to guje mata wannan kuma shine darasin mu na bakwai a cikin sufi Yusuf alaihi salam Allah ta'ala ya mana albarka ya sa mu lafiya daga ma lafiya Allah ya ji kan mu haifan mu ya sanya mu da mu da su duka alheri ce ba kuma mu Allah ta'ala da mu da zuriyar mu Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala ka dora mu a hanya madaidaici Allah ka bi rayuwar mu a wannan hanya ya rabbul alamin Allah abinda muka kuskure a rayuwar mu Allah ka gyara mana abinda muka yi daidai kuma Allah ka cimma mu da shi ka hada mu da shi Allah ta'ala muna roƙonka ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka tsare mana addinin mu da mutuncin mu da iyalan mu da rayuwar mu Allah ka ba mu tsaro da kariya daga dukkan al'amari da cutarwa Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya ko kuma Allah ka dade mu da lafiya da kuma imani Allah ta'ala muna roƙonka duk wanda suka zo waɗannan guru wannan masallaci Allah mai da kowa gida lafiya akwai wanda muke tare da su a kullum da kuma wanda suke bibiyar mu a wannan da'awa a kusa da nesa muna musu watan alkhairi akwai ɗaya daga cikin dattawan mu Alhaji Magaji shi ma ya zo wannan majalisi muna masa fatan alkhairi da irin su Alhaji Babangida da irin su Malam Salisu Manawaci da irin Santuraki duka dai sun zo da sauran jama'a da yawa mana yi wa kowa fatan alkhairi Allah mai da kowa gidansa lafiya ladan da ake samu a wannan gun Allah ya haɗa mu da shi kusa kuran mana rayuwa kuma Allah ya ce mana akwai Alhaji Bakari mai tarare shi ma mana masa fatan alkhairi mana masa addu'a akan Allah ta'ala ya kara masa lafiya ya kara masa albarka a cikin harkokin samunsa ya tsare shi daga dukkan abin da yake tsoro babu shakka mai kawana ne gare mu kuma ga dukkan almajirai Allah ya ɗora masa kawanar makaranta alkur'ani wannan kauna da yake mana Allah ya samu tahiri ta gobe alkiyama da mu da shi da dukkan sauran musulmi gaba daya akwai wani wanda ya aika sakon addu'a ta hannun malam Abubakar wanda yake cikin media shi ma yace akwai bukatu da yasa gaba gun Allah yana roƙon mu mu taya shi addu'a Allah ya amsa masa to muna roƙon Allah ta'ala ya amsa masa ya biya masa bukatun sa na alkhairi muna ƙara addu'a ga shi mai wannan gida Allah ya taimake shi kamar mafi na alkhairi mahaifiyarsa Allah ka bata lafiya dukkan ma'aikata wanda suke karkashin wannan gida da sauransu Allah ta'ala ya musu albarka yan kwamitin masallaci limamai da ladanai